Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fuswat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد والفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الله سيأتي يا رسول الله الله سيأتي يا رسول الله الله الله سيأتي يا رسول الله الله سيأتي يا رسول الله فهمي يا بسلمى وليلى وكالليلى ولن تذكر ربا بالغدائر مجالا ولن لذكر الذي من ذريك بقوله ولن على آدمي كان فرعا المهزلا لو يذكر كبيره قول الله تدار والأيام خير من فيلا قول الله لدير الذي تربط يا إذاته والقلب صار مقتلا زول الذير الذي داب الجنان بنجره زول الله ومنه بها البر بر المكملا قول الله ولولا أولى قتل يا درب إنه قول الله لبلرات هذا الكون إذ كان مرسلا قول الله ولولا أولى أرض حياتي بلا ذاتي قول اللبعي بغير المصطفى البعير أميلا قول الله ومن بصفات المصطفى على كله قول الله حياة وموتا النلا الظلم فجالا طول المعاصر خير الخلق غير مؤثر زول الله كل في ما كشت أو دار مفضلا زول الله الله الله سيدي يا رسول الله رسول الله الله الله سيدي يا رسول الله رسول الله الله الله سيدي يا رسول الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حرف الدال
ولم إبراهيم رضي الله تعالى عنه يشي حرف الدالي
دعانية yace kai ku raba ni من سلمى daga ambatan matan nan mai suna Salma وليلى da matan nan mai suna Laila وقلل ba ni ba kuma ku karanta wa kawunan ku تذكر ربات الجزائر yawan tunanin mata ma'abota gashi مزلا abin cewa wato makamai ne Salma da Laila din kurbaniya daga wasiya to shi ne ake magana a kai shi shi wa annabi Muhammad yake ne ba makami ba duk girman makami in ya zo gaban manzo Allah ko da annabta ne zai zama fala ba turran lil amin banunu fa kullu kadirin indahu la tajir to shi shehu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nema shi yasa shi kai ku raba ni da ambatan urbaniya da gausiya da menene da menene shi yasa mu sunan mata ma saboda waɗannan matan a zamanin su ne sarakunan kyau ana takama da su
أي دعني بذكر كل ما يشغل عن يشغل الإنسان عن الله تبارك وتعالى wato abin nufi shi yana nufi kai ku raba ni da ambatan duk abin da zai shagaltar da mutum gabarin Allah duk abin da zai raba ka da Allah mace ne abu ko mene ne ko da makami ne inda zai raba ka da Allah to mace ne shi ne shi ce ku raba ni da wannan فالنساء والأموال والأولاد
ya ce ka ga mata da dukiya da ‘ya'ya
هم أكبر شيء يشغل الإنسان عن الله تبارك وتعالى su ne mafi girman abin da ke yanke bawa su hana shi saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala وقد قالوا hakika su ba sun ce ولولا النساء لأكلوا الرجال من ك... من كنز من كنز تحت العرش suka ce ba dan mata ba da maza sun dinga cin abinci daga wata taska da ke karkashin al'arshin Allah mata ke hanawa
وقالوا suka ce فروا من النسوان ku guje wa mata ku guje wa sharrin mata فانجوا من الأحزان za ku kubuta daga bakin ciki duk mutum da ya kaurace wa mace to ya kubuta daga bakin ciki
ولذلك قال الشيخ رضي الله عنه saboda haka maulan mushi Ibrahim radiyallahu anhu ya ce وقللا لأنفسكم ku karanta wa kawunan ku تذكر ربات الغدائر مزلا yawan tunanin mata ma abota gashi masjara abin fitewa وهم النساء su ne mata وأما سلمى وليلى
amma ga ga salma da laila da shi wajen lamun ke ambato a cikin wannan baiti فهما أجمل نساء العالم su ne mafi kyawun matan duniya a zamanin su ba kyawawa kamar su وهم قريب من ثلاثين منهن ba su kadai ba ne suna da yawa sun kusa talatin mata da shi wanda yake duniya ta yi takama da su a zamanin
لبنى عزة بثنية زلفاء أسماء فائمة أفراء هند نهلة لذة مية ميلاء ماوية أم بنين أم البنين منية جملة حم آه حمزة نعمة دعج فرتنة ثريا زينب فوزة سلامة أمامة ميلاء سندني سلمى ليلى سليمة فاطمة بنت المنذر waɗannan su ne sunayen kaɗan daga cikin matattakin da duniya take takama da su a lokacin ومنهن ليلى الآمرية daga cikin waɗannan matan da aka ambata akwai wata laila a ciki a ana ce wata lailal amiriya akwai lailal akhiliya akwai kuma lailal amiriya
التي أشقها قيس بن الم- بن الملوه wadda kaisu dan mulawwahu ya soyayya da ita هو الذي يقول shine wanda a cikin soyayya sai yake faɗi ke cewa إلى الله أشكو حب ليلى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم يتيم جفاه الآخرون فعزمه كثيرا وفقد الوالدين عظيم إلى الله أشكو shi wannan majnun laila saboda soyayyar da yake da wannan matan ya ce ibrahim ya ce da ali bin salma wa laila to soyayyar da yake da ita shine ke cewa wai na kai kuka na zuwa ga Allah حب ليلى saboda soyayyar laila yana damuna كما شكا إلى الله فقد الوالدين shaka ilallahi ya timu kamar yadda ka san maraya idan iyayensa sun mutu yakan kai kukan shi gaban Allah
ي- نعم بفقد الوالدين saboda rashin uwa da uba to ni ma ina kuka yadda ka san maraya ba uwa ba uba saboda na rasa laila
يتيم جفاه الأقربون maraya ne wanda yan uwa da makusanta suka mai wauta suka hana shi abinci فعظمه كثير to kasusuwansa dukkan yayi ne وفقد الوالدين عظيم sai in baka sani ba rashin iyaye babban abu ne saboda haka na kwatanta maka rashin laila ni a matsayina a wurina kamar matsayin rashin iyaye ka ji wani saboda soyayya da yake masa wai ya- ya rasa laila kamar ya rasa iyayen shi kuma ba ma ɗaya ba uwa da uban duka
ويقول ذات الحب نيرانا تلازى قلوب الآشقين لها وقود وجدت الحب Mutum laila ya ce na bincika soyayya ciki da waje na tadda soyayya
نيرانا تلظى wata irin wuta ce mai tsananin zafi
قلوب الآشقين ل- لها وقود wato ba ta da itatuwan da ke hura ta sai zukatan masoya ita soyayya wata ita ce mai zafi amma kiraren da ke hura ta zuciyar masoya so da kan na bincike soyayya ban samu wani abu ba sai wuta kuma zuciyoyin masoyan su ne itatuwan wutan shi soyayya da yayi ba soyayya wasa ba ce. wato ya taba tasowa daga garin da yake ya zo zai zo ziyararta kamar misali ma musa bayan daukato daga kano din nan to kun ta misali kun zo daga zaria za ku shigo kaduna to tun daga zaria ya sauka akan raƙumi duk gidan da ya gani sai ya sumbanci gidan ya dinga bin gidaje yana sumbantar su sai wani balarabe ya gani shi ya ce a kai malam lafiyar ka kalau kuwa "Eh, gidajen sun burge ka ne ya kake so su kake sumbantar sai ce amurru ala diyari diyari laila uqaddilu zaljidar wa zaljidar wa ma hubbu diyari shagarna qalbi walakin hubbu man sakana diyar yace ah, ka gani ina bin gidaje ina sumbanta su an ga ma gidajen nake su ai wata yarinya ce a garin sunanta laila ina son ta sosai son ta yasa duk gidajen garin ma ina son su shi yasa nake bin garin ne ka ji dalilin da yasa dariqa aka koyar mana dukkan jikokin manzo Allah mu so su mu so sahabbansa mu so larabawa mu so malamai mu so waliyai mu so dukkan al'umma saboda annabi Muhammad saboda ashe soyayya in kana son masa duk abin da ya shafi shi in dai majin laila ya tumbanci gidaje to ya kamata duk abin da ya shafi annabi mu so shi wannan shine dalilin da yasa za ka ga kaman wani karatun ma za ka dauka kamar yanda rika ba san da shi ba duk karatun duniyar nan an san da shi a kaunan mu da annabi tana makantar da mu aibin wanda yawa annabi wani hidima ko yaya Mm.
وحكي أنه خرج في سفر an haka ito cewa wata rana ya fito wato ya fita ya yi karafka suna tafiya مع قوم فأفضت بهم الطريقة yana tafi tare da jama'a sai shi kenan sai tafiya ta kawo su ga wata hanya ila maslakain suka zo daidai wasu hanyoyi guda biyu
ahaduhuma yamurru bi rahati laila
hanya ɗaya in aka bi ta za ta kai su ga ainihin jama'ar laila za su haɗu da jama'ar laila da iyayenta da ita kanta lailan za a ganta walakinahu yazidu marhalatan amma kuma aka ba hanya tana da tsawo ta yi tsawo sosai kuma an bi za a haɗu da laila za a haɗu da yan uwanta to amma kuma hanyar ta yi tsawo da yawa
fataqaddama ila alqaumi shi kenan sai maza ya zo gaban ainihin shi madugu jagoran tafiyar nasu sai ya zo gaban shi wa sa'alahum an yaslukuha yace da Allah abu wannan hanyar mana na ga kuna so ku bi wancan hanyar ne gajera hanya abu wannan hanyar mana
aw yamkuhu lahu hatta yarja fa abaw alayhi
in kowa za ku ɗobi ba dan Allah ku zauna ku jira ni in je dai in ga Laila in dawo sai a ci gaba da tafiya eh eh, wai in ba za a zo ta jira shi shi zai je ya ga Laila ya dawo
fa qala shi kenan sai ya ce unshidukumullah ina haɗa ku da Allah dan annabi dan Allah dan annabi ku taimaka mu mu bi wannan hanyar mai tsawo dan in ga Laila in ba za ku iya ba to ku zauna ku jira ni zan je in ganta in dawo sai mu ci gaba da tafiya
لو أن شخصا تحرم بكم فضل بئيره
yace da a ce wani daga cikin jama'ar da ke tare da ku raƙuminsa zai ɓace
أكنتم تسعو- تسعفونه in za ku taimake shi
قالوا نعم sai suka ce a ƙwarai ko mana saboda ya yi ya yi sun yadda shi ne ta musu yanzu da a ce cikin jama'an nan wani cikin mu raƙuminsa zai ɓace da kayan abincinsa da guzurinsa yaya za ku taimake shi sai suka ce eh
فقال sun ce إن ليلى لأعظم من ذلك فأنشأ يقول ya ce wallahi laila ta fi raƙumi ya ɓace Eh, san laila ba ya fi raƙumi ya ɓace in dai har raƙumin mutum zai ɓace da guzurinsa ku tsaya a taimaka ya gani ko wallahi laila ta fi wannan matsayi ta fi wannan matsayin girma فأنشأ يقول to sai ya gyara zama ya fara waƙa
أتترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة إني إذا لصبور هبوني امرأ منكم أدل بئيره له ذمة إن الزمام كبير وللسايب المسوك أعظم هرمة على سايب من أن يدل بعير فما أكثر الأخبار أن قد تزوجت فهل يأتيني بسلاك بشير أتترك ليلى ya ce yanzu a turku laila yanzu kwa yadda in bar laila saboda Allah ga hanyar dan an ba za a haɗu da laila sai in batta ليس بيني وبينها سوى ليلة tsakanina da ita babu abin da ya rage sai dare ɗaya kawai in tafi in batta إني إذا لصبور in ni haka wallahi ni mai hakuri ne saboda haka kuma ni ba zan zama mai hakuri in dai akan laila ne ba zan yi hakuri ba
هبوني امرأ ku zace ni ni wani mutum ne منكم daga cikin ku أضل بئيره wanda raƙumin sai bace
له ذمة kuma yana da haƙƙi da alfarma a wurin ku إن الزمام كبير haƙƙi da alfarma babban abu ne a musulunci
وللصاحب المتروك yace kun ga ainihin wato dan uwa wanda masoyi ya bar shi أعظم حرمة shi ya fi girman daraja على صاحب من أن يدل بئير a bisa abokin tafiyar da raƙumansa zai bace dan uwan tafiyan ku da masoyinsa ya bace mai yake nema wallahi ya fi dan uwan tafiyan ku da raƙumi ya bace mai saboda ku tsaya ni masoyi ne ya bace saboda shi nake nema masoyiya ta lela ita zan je in gani ya ba a ce raƙumi ya bace ku saurara ku jira ni ku zauna ina ina dawowa
فما أكثر الأخبار wai ba ka min tuni ne sa labari ya yawa ne أن قد تزوجت wasu na ta yi an mata aure wai ta yi aure
فهل يأتيني بالطلاق بشير wai shi wani mai albishir na arziki zai zo min albishir an mata saki uku eh tunda ta yi aure to da Allah ya samu wani mai albishir mu ne zai ce min ai an da ce ta saki uku
وقال sai ya ce وإني ولم آت ليلى وآلها لباك بكاء طفل عليه التمائم بكى ليس بالنذر القليل ودائم كما الحجر من ليلى على الدار دائم ألم تعلموا أني أهيم بذكرها ألا حين لا يبقى على الوصل هائم أذل أمي الناس إياك خاليا كما يتمنى بارد الماء سائم وإني ya ce ku sani cewa ni وإن لم آتي ليلى in ba ku yarda na je na ga laila da danginta ba لباكن wallahi zan fashe da kuka بكاي دبلن بكاي دبلن.
kuma kar ku dauka ba kuka irin kuka irin na yaro karami zan dage in yi عليه التمائم yaron ma irin marwayan nan wanda aka daura mai laya don kai ya bace to irin kukan shi zan yi ka zo wai ka ga yaro karami da laya to ka zan karami ne zai shi ne wai kukan ma irin na yaron da aka daura mai laya zai
بكن wani irin kuka zan yi ليس بالنذر القليل ba kaɗan ba ودائم kuma zan daɗe ina yi ba zan yi shiru ba ko kurar rashe ne ba zan yi shiru ba كما الهجر من ليلى على الدار دائم ya ce in kuka bani haƙuri ma ba zan yi shiru ba zan ci gaba da yi domin laila ta ƙaurace ni yadda ta ƙaurace min da'iman ni ma zan yi kuka da'iman
ألم تعلموا ko yanzu ba ku sani ba أني أهيم بذكرها cewa ni na fita hayyaci saboda ambatan laila على حين a bisa cewa a bisa cewa لا يبقى على الوصل هائم wato la yabqa ha'imu mai imuwa bai wanzu ba alal wasu da bisa saduwa saboda ka dole ta kuka
أذل أمي a zallu na kasance umanni ina gori umannin nafsa ina wa zuciyata gori ina wa zuciyata fata إياك خاليا wato iyaki ko kadai nake wa zuciyata fata haliyan ba komai a ciki ko Allah babu a zuciya sai ce eh haliyan kawai ba kowa a cikin zuciyata in ba ke ba كما يتمنى بارد الماء سائم kamar yadda kika san mai azumi in an kira sallan magriba yana so ya sha ruwan sanyi to haka nake neman ki
ويقول لما اجتمع بها lokacin da ya haɗu da ita sai ce
فوالله ما أبكي على يوم ميتتي ولكنني من وشك بينك أجزع فصبرا لأمر الله إن حان يومنا فليس لأمر همه الله مرفع فوالله ya ce na rantse miki da Allah laila ما أبكي على يوم ميتتي har ya ga ina kuka wallahi ba na kuka don ranar mutuwata ba abin da ya dame ni da mutuwata ba don wannan nake kuka ba ولكنني sai dai cewa ni ina kuka ne من وشك بينك saboda nisan da ke tsakanina da ke أجزاء yasa nake rashi ba na iya haƙuri in na tura ki nisa ba na ganin ki to sai in ta kuka ko ranar mutuwata ba zan yi kuka haka ba
فصبرا لأمر الله ki haƙuri bisa lamarin Allah إن حان يومنا idan ranar mutuwan mu ta yi ni da ke to ni haƙuri
وليس لأمر همه الله مدفع babu wani mai tunkuɗe lamarin Allah in Allah ya kaddara abu shi kenan sai yayi
ثم إنه لما اشتهر بحبها sannan majalin ne da lokacin da ya shahara labari ya yaɗu cewa yana santa kowa ya sani iyayenta iyayen shi suka sani وابتلي aka jarrabce shi da ƙaunarta قام أبوه وإخوانه وبنو عمه sai ubansa da ƴan uwansa da ƴaƴan kanin babansa duk sai suka tashi وآل بيته da iyalan gidansu baki ɗaya suka tafi فأتوا أبا ليلى وسألوه بالرهم والقرابة sai suka zo wurin baban Laila suka ce masa muna roƙonka dan alfarmar zumunci da kusanci da makwabta wal haqqil azim da kuma ainihin haƙƙin nan mai girma an yuzawwijaha minhu ka aura wa ɗanmu Laila
wa akhbaruhu annahu ibtuliya biha suka ba shi labari baya iya bacci an riga an jarabce da ita komai yake ita ke kira
fa aba abu laila wa lajja wa halifa sai baban Laila sai ya ki walajja ya dage wahala kuma ya rantsa ce ba zai bayar ba
wa qala yace wallahi na rantse da Allah لا حدثت العرب أعرب أني زوجت عاشقا مجنونا ba zan yadda in ba larabawa damar da za su rika zama a dandali suna labarin na ba wa mahaukacin masoyi yata ba haka dauki yata in ba mahaukaci wanda kullum bai da aiki sai kwana a cikin sahara yana wake-wake baya cin abinci sai waka a ba zan bashi ba
فأقبل الناس إلى أبي المجنون sai mutanen gari saboda tausayin majalu laila sai suka zo wurin baban shi وقالوا له suka ce da shi لو أخرجته إلى مكة فأوزته بيت الله ka ga abin da za mu baka shawara da za ka fitar da shi daga garin nan ka tafi da shi ɗakin Allah can maka ka ce ka nema masa tsari daga wannan soyayya da yake ci لعل الله يعافيه مما ابتلي wataƙila Allah ya yi masa maganin abin da aka jarabce da shi wataƙila ka ga ya dawo kuma ya ya manta da wannan soyayyar da yake ci فأخرجه أبوه إلى مكة وهما راكبا جملا ن- وهما راكبا جملا sai baban shi ya fitar da shi suka haura kuma ɗaya su biyu za su tafi maka
في محمل
kan sirri ɗaya فلما قدم مكة قال قال له أبوه lokacin da suka shigo maka sai baban shi ya ce mai
يا قيس
ya kai kansu تعلق بأستار الكعبة kama zanin ka'aban nan ka riƙe ففعل sai kansu sai kama sai ya riƙe فقال له أبوه sai babansa sai ce da shi ادعوا الله يا ولدي ɗana yi addu'a ka roki Allah shi majnun ne ladin kenan shi ne kai shi ce ɗana yi addu'a tunda ka riƙe zanin Ka'aba yi addu'a ka roki Allah
فقال ماذا أقول sai ce baba me zan ce kalbe ba san zai ce ba
فقال قل اللهم أرهني من, من ليلى وحبها sai ba wani ce ka ce Allah ka hutar da ni daga wahalar da nake da Laila ka hutar da ni daga santa da nake yi فقال sai majnun Laila ya ce اللهم زدني حب آه، محبة ليلى وقربها Allah ka ƙara mun san Laila ka ƙara mun kusanci da Laila
فضربه أبوه sai baban shi take shi فأنشأ يقول sai gyara zama sai fara waka kuma يا ربي إنك ذو من ومغفرة بي بآتية ليل المحبين الذاكرين الحوى من بعد ما رقدوا أساقطي أساقطعين على العيد المكبين يا رب لا يا رب لا تسلبني حبا أبدا ويرحم الله أبدا قال آمين يا ربي sai ce ya ubangiji wai da baban shi da ke shi sai ce ya ubangiji bai kula baban ba ya ce ya ubangiji إنك ذو من ومغفرة kai ne ma abokin baiwa da gafara
بيت بآسيتي kai mana baiwa da samun lafiya ليل المحبين da ni da laila masoyiyata
الذاكرين الهواء wato mu ne masu ambatan soyayya mu zikirin soyayya muke in dare yayi mu ba yin zikirin da yan dare ga Eh mu zikirin soyayya muke yi in dare yayi من بعد ما رقدوا bayan kowa ya kwanta bacci ما رقدوا السائحين wato azzakirin hawa mu ne masu yin zikirin soyayya mun ba da mara tsarkadu bayan mun kwanta bacci الساجدين نعم الساجدين za mu za ku gan mu a kwakwance mun kwanta
على الأيد المكبين mun kwanta akan hannayen mu mun kifa ciki muna ta tafakkuri kawai muna ta soyayya
ya rabbi la tuslib la taslubanni hubbaha abadan ya ubangiji ina roƙonka kar ka cire min san laila har abada
yarhamullahu abdan qala amin sai wai goyi kalli baba ya ce Allah ya ji kan wanda ya ce amin Eh, tun da ya ba wanda abin da yake so ko zai ba kuma ya roƙi Allah Allah ka ƙara mai san laila wai sai kuma ya je wurin baba zai ce wa rahamullahu abdan qala amina Eh, Allah ya ji kan wanda ya ce amin
qala aidan yana faɗi kuma
دع المجرمون الله يستغفرونهم لما كات شوطا صوتا كي تمحى ذنوبها وناديت يا رحمن أول سؤلتي لناسي ليلى ثم أنت حسيبها وإن قود ليلى في حياتي لم يتوب إلى الله عبد توبة لأتوبها يكر لعينيني قر... لعيني قربها ويزيدني بها أدبا من كان عندي يعيبها وكم قائل قد قالت فأتيته وتلك لأمري كلة لا أصيبها المهرمون الله yace ga mu a maka ga alhazai suna ta kiran Allah suna ta addu'a suna ta addu'a suna ta kiran Allah يستغفرونهم wai suna neman Allah ya gafarta musu
بمكة a garin Makka فقسا wasu dukun dukun gashi kansu duk ya dunkule malam saboda ibada sun fita hanyar shi
كيتما ها ذنوبها ba dan wani abu suke wannan ba wai duk dan a yafe musu zunuban su وناديت يا رحمن ni ma bari in yi addu'a ya ramanu أول سؤلتي farkon roƙon da zan yi maka لنبكي ليلى ka bani laila kawai eh farko abin da zan roƙe ka kenan eh ka bani laila shine farkon addu'a ثم أنت حسيبها idan ka bani mai lato sannan kuma ka bani kai kai kuma abin da sa kai ma saboda ka tsare min ita ne eh sun ma an tahsibuha in ka bani ita to sai ka bani sai kai muka bani kanka saboda ka dinga yi min gadin ta eh sai ku eh sun ma an tahsibuha ka bani laila sannan kuma ka bani kanka eh saboda kai ne mai kula da ita
وإن أودى ليلى في حياتها ya ubangiji in dai aka bani laila a rayuwata لم يتب إلى الله عبد babu wani bawa da zai tuba gare ka توبة kowane irin tuba ne لا أتوبها wadda ni ba zan yi ta ba amma in ba bani ba ba zan tuba ba amma idan aka bani ita to zan yi tubar da ko yan dariƙa albarka kai ka san yan dariƙa su ne ƙarshen tuba ko to idan aka bani laila zan dinga tuba ba ji ba gani amma in ba bani laila ba a wane mutum
يقول لعيني قربها ويس... نعم ويسمع wai wa- wa- hmm? wai zidin ya gaban yana bani mamaki duk mutum da zai zo ya zagi laila a gabana ni yana bani mamaki
وكم قائل قد قال تب فأتيته wannan da baban sai ki wani tsoro za ka ga mutum yana magana sai ka ji ya ce wai ka tuba ka daina son laila ba tun ma an saba mai ko ba bai da tuba ina ce wa mutane za su zo ka tuba ka tuba ba sai ki sai saba mai kin tuba
وتلك لأمري yace ka ga wannan ɗabi'an ka ga wannan tuba da ake cewa in yi na rantsi da wanda raina ke karkashin ikonsa خلة لا أصيبها wata tuba ce wadda ni ba zan subanci da ita ba har abada ba zan subanci da tuba daga kan laila ba فلما سمع أبوه هذه الأبيات lokacin da baban shi ji waɗannan baituka رق له ya tausaya mishi
فأخذ بيده نحو مناه ya kama hannun shi ya tafi da shi mina
يريد رمي الجمار yana so je ya jefi ko dan a wurin ya mai addu'a فبينما هو بمنى to an tafi mina kuma an je ce dai mina da kai ka tafiya ba baya gani ma rike shi aka yi ana gan shi suna tafiya da kyar baya gani yana tuntuɓe ana ana tattare shi استمع مناديا ينادي ana zuwa mina kawai sai maje mai lafiya ji wani mai kira ya ya kira ya je da wata ishi ne sai ji ya kira ɗin من بعد تلك القيام ya ce a sashen tantuna da ake kakkafawa a maka kawai sai ji wani yana kiran ishi
يا ليلى ya ce ke laila ina kika je laila
فخر مغشيا عليه ai sai faɗi su ba kawai yana jin da an faɗi sunan laila kawai sai kije a wurin kawai sai faɗi su ba
واجتمع عليه قومه sai jama'a jam- jama'a baban duk sai suka taru aka kewaye shi.
وأبوه باكيا باك حزين baban kuma ya yi shi- ya shi- ya fara kuka bakin ciki ya dame shi
فأفاق وهو مسر اللون sai ya farka amma dai ya yi wani iri ya koɗe idanuwansa duk sun yi wani iri sun canza وأنشأ يقول yana farkawa lokacin ya dubi baban ya ce a ina ake kawai sai ya fara waka kuma
وداء دائزنان بالخيف من مناء فحيا جازان الفؤاد وما يدري وداء دعا wani mai kira ya yi kira ya kira ɗiyar shi إذ نحن بالخيف من مناء muna haihu muna muna daidai wurin kawai sai na ji ya yi kira
فحيد أحزان الفؤاد sai ya motsan mini da bakin cikin nan na zuciya na soyayyar laila وما يدري shi amma bai sani ba kawai shi ya kira laila hankalinsa kwance ni kuma ya jefa ni bala'i
دعا باسم ليلى نعم دعا باسم ليلى غيرا فكأنما أدار بلبي دائرا كان في صدري دعا باسم ليلى أسكن الله عينه وليلى بأرض الشام في بلد قبري دعا باسم ليلى shi wannan mutum ya kira sunan laila
غيرها ya kira wata da sunanta wadda aka kira ba ita nake nema ba amma sunan su daya فأنما دار بلبي sai ka ce da irin wani tsuntsu ne a ɗara ya zo ya tafi lubi tana da zuciyata wa ɗare كان في صدري wanda ya dama ya ɓoye a cikin zuciyata tsuntsun ana faɗin laila kawai sai ɗauke zuciya sai tashi
دعا باسم ليلى ya kira ɗan shi da sunan laila أسكن الله عينه yadda isa ni kuka Allah ka sa shi kuka shi ma
وليلى بأرض الشام
ga laila tana ƙasar sham في بلد قبري a garin sahara
فلما سمع أبوه هذه الأبيات lokacin da baban shi ya ji waɗannan baituka kuma أخذ بيده إلى ما إلى محفل من الناس ya kama ni shi ya kai cikin taron jama'a a nan muna فسألهم أن يدعوا الله تعالى له بالفرج ya ce yan uwa da Allah ku zo ku taimaka min ɗana yana nema ya haukace da Allah ku taimaka a min addu'a Allah ya yi mai wannan halin da yake ciki فلما أخذ الناس في الدعاء lokacin da mutane aka taru aka fara addu'a إن شاء يقول sai shi ko ya kama waka
ذكرتك والحديد لهم جديد لما كات والقلوب لا وجيه فقلت ونحن في بلد حرام به والله أخلصت القلوب أتوب إليك يا رحمن ممن مما عملت فقد تباحرت الذنوب فأما من حوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب وكيف وإن قلبي رهين أتوب إليك منها أتوب إليك منها أو أنيب ذكرتك والحديد لهم دجيج
sai shi zakar kuki bi makkata laila gani nan ina zikirinki a maka Eh, والحديد su kuma alhazai لهم دجيج suna ta ƙara suna ihu ni kuma ina ta ambatanki
wal qulubu laha wajuhu zuciya kuma tana ta kogi tana kukan soyayya
wa qultu to sai na ce wa nahnu fi baladin haramin yanzu dai ga mu a garin harami garin makka
wallahi na rantse da Allah akhlasatil qulub zuciyoyi sun yi ƙarfi sun samu safa'i
atubu ilayka ya rahmanu to saboda haka ya ubangiji mai tausayin bayi ina neman tuba zuwa gare ka mimma amiltu daga duk abin da na aikata na san an zo gari mai tsarki na kama zanin ka'aba na ta kara min san laila an zo wurin jiwon shekan na yi ambaci laila yanzu ma gani ina zikirin laila saboda haka ina tuba faqad tazaharatu dhunubu hakika zunubai na duk sun bayyana kowa ma ya gansu
fa amma min hawa laila amma ubangiji yana fashe da ma ba wai na tuwo bane ba daga abin da nake kai a eh wa amma min hawa laila amma kaga wato soyayya da nake wa laila wa tarki ziyaratiha da barin ziyararta in na koma gida fa inni la atubu a Allah wannan fa ba zan tuwo ba Mm, wannan ina nan akan bakata muna nan muna tafiya tare
wa kaifa wai dan ne ta yaya wa inda qalbi rahim wa inda ha kalbi rahimin ya za a in tuba wa inda ha alhali a wurinta kalbi zuciya ta rahimu na ba da jingina kuma na karbi kuɗin na kashe to ya za a yi kenan na ba ta zuciya ta jingina ta biya kuɗi kuma na kashe kuɗi
atubu ilayka minha
ya za a in tuba in koma zuwa gare ka min ha in rabu da laila ya ubangiji aw anibu ko kuma in koma gare ka ai sai dai a yi mun haƙuri dai in tare a can in an bani ita ma dawo wurin ka tare
fa aqbala abuhu ba'da an qada nuskahu
to wannan abubuwan duk da muke kawa duk dan a san abin da ya sashe ya kawo wannan shi ya taɓa zuwa da ya ganta sun gama zancen da za su yi ya zo zai koma sai ya ga wani kare bakin kare ya zo zai tsalla ko daji haka shi kenan sai ya sauka a kan raƙumi sai yanka raƙumi sai ba karan waye ci ya soke raƙumi sai wani balarabe ya gani ta malam kai da kake tafiya mai nisa a gabanka za ka sauka a raƙumi ka ba kare bakin kare sai dariya ya ce malam dan baka san abin da ya sani haka bane da ka san dalili kai ma da abin ya baka sha'awa wuta to ya ga ta yace ai wannan karen da ka gani yayi kama da karen da na gani a garin masoya ta lela shi yasa na ga tunda sun kama gara in ban mai raƙumin ne in ta baka to wannan duk abubuwa ne wanda ya shafi fannin mata shi yasa shi yace da aniya min salma walaila ni sai ya taba irin wannan bace ta wasa ni ko sai ka raba da ambatan salma da laila
zikirin lazi kamar an ce shehu to dan me shehu ce dan ambatan wannan da min zikirihi saboda ambatansa ne shi ba aka karɓi tuba ala adami a bisa kakan mu annabi adamu qablahu tun kafin zuwansa duniya iftana lokacin da ya kasance far'an wato rushe ma'assala abin kafawa asali wato har an ya zama ɗa mu'assala kuma uba shi dan adamu ne ko baban adamu
a li zikri allazi min zikrihi abin da ya sa shehu ce dan ambatan wannan da daga ambatansa ne التوسل به نعم نعم وأتى أبو محمد المكي abu muhammadu makki ya hakaito وأبو الليث da abun laifi أن آدم عليه السلام cewa annabi adamu alaihi salam عند مأسيته قال yayin ma'asiyarsa wato ya faɗi ya ce اللهم بحق محمد Allah na roƙe ka dan alfarmar annabi Muhammadu اغفر لي خطيئتي ka gafarta mini laifina قال الله تعالى sai Allah ta'ala ya ce da shi من أين عرفت محمدا أه؟
Adamu a ina ka san Muhammadu
قال رأيت في كل موضع من الجنة مك- نعم، مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله yace yadda aka yi na gane shi na ga duk wani abu mai muhimmanci a aljanna sai na ga ka rubuta la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sai na san cewa ba wanda zaka haɗa sunanka da nashi sai wanda ya fi girma a wurinka
فتاب الله عليه daga nan sai Allah ce to an yafe maka amma ya daɗe yana tuba ba a yi saurare shi ba amma yana faɗin sunan annabi sai shi shi kenan وغفر له a gafarta masa وهذا عند قائله تا- تاويل قوله تعالى wannan shine yayin faɗin mai faɗa wurin tawilin faɗin sa tabaraka wa ta'ala فتلقى آدم من ربه كلمات kalimatun din kenan wannan tafsirin da yayi da manzo Allah
وفي رواية to a wata ruwayar kuma قال آدم annabi adam ya ce لما خلقتني ya ubangiji lokacin da ka halicce ni رفعت رأسي إلى عرشك na daga kaina na duba al'arshinka فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله sai na ga ka rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah a jikin al'arshi فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك daga nan na fahimci babu wani mutum mai girman kadari akan wanda ka hada sunansa da naka فأوحى الله إليه
sai Allah tabaraka ta'ala ya masa wahayi وعزتي وجلالي na rantse da girma na da buwayata أنه
cewa lamarin لآخر النبيين من ذريتك wallahi wannan Muhammadun da na gani shine karshen annabawa daga cikin al'ummarka ولولاه ما خلقتك ba dai shi ba da ban yi ka ba
آلَ sai annabi Adam ya ce كان آدم يكنى بأبي محمد eh, eh, shi wato mai ruwaya sai ya ce to shi annabi Adamu ana masa alkunya ana ce masa Abu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وقيل أبي البشر wani kuma suna cewa sunansa Abul Bashari
الذكر الذي dan ambaton wannan da غيره wato wani fa لم يذكر الحق bai taɓa faɗin gaskiya ba مدى الدار matuƙar zamani والأيام da kwanuka خير من أرسل manzo Allah shine mafificin duk wani manzo da aka aiko zuwa ga bayi الذكر الذي wato na ce ku raba ni da ambaton matan nan mai suna Salma da Laila saboda ambaton wannan da وادي zuciyata تعروف take bujirowa هزة saboda raurawar jiki ta'arufu adi zuciyata take bujirowa izzatu saboda rawar jiki da nake لدى ذكره yayin da aka faɗi sunansa aka ambace shi da an faɗi sunan annabi sai jiki na ya kaɗu sai zuciyata ta fara bugawa والقلب zuciyata صار مقتلا sai ta zama a bakkashewa لذكر الذي na wato na ce ku raba ni da ambaton Salma da Laila saboda ambaton wannan da طاب الجنان aljanna guda takwas suka yi daɗi لنشره da yaɗuwar ƙamsinsa ومنه daga manzo Allah ne ضياء البدر wato albadr wata ya samu haske بدرا ya zama cikakke مكملا abin cikawa da hasken annabi فلولاه ba dan manzo Allah ba لا تلقي ليادا da ba a samu wani mutum ɗaya a duniya ba فإنه domin cewa shi manzo Allah لبذرة هذا الكون wallahi shine irin wannan halitta shine iri an san iri ai ran shu ba san san iri ba sannan abin da ake so ko tsira to manzo Allah shine irin da aka sa sannan halitta Allah suka tsiro baki ɗaya إذ كان مرسلا lokacin da ya kasance abin zubowa da aka zubo shi shi ke sai kowa ya fito da aka aiko shi sai ga kowa ولولاه ba dan manzo Allah ba لا أرضى حياتي da ban yadda da rayuwata ba بلحظة daidai da kiftawar ido فحي kaga rayuwa بغير المصطفى ba tare da soyayya almustafa zaɓin Allah ba البدري cikakken wata أهملا sai wulakantacciyar rayuwa kenan jefar da ita ba ta da amfani ومن بصفات المصطفى duk wanda ya kwashi sifofin almustafa zaɓin Allah آل كله kuma ya ladabtar da kansa da su yi wa kansa foundation yi wa kansa ladabi da sifofin manzo Allah حياة rayuwar shi وموتا da mutuwar shi كان إذا wato ya samu buwaya مبجلا a bar girmamawa ko a lahira duk mutumin da ya ɗauki ɗabi'un manzo Allah ya yi ce shi zai zai sa kansu ya samu girma duniya da lahira معاصر خير الخلق sai ya ce darajojin fiyayyen halitta غير محصر ba abin da za a yi kirgawa ba ne فقل ما قد شئت ka faɗi abin da haƙiƙa ta ga dama فيه a cikin lamarin annabi Muhammadu عبدا kar ka wuce cewa shi bawan Allah ne مفضلا amma abin fifita a cikin halitta
الله الله سيأتي يا رسول الله رسول الله يا رب فيأني لبيه مقربا رسول الله وصحبه وأبابي ومن قال بوصلا رسول الله وسألنا للمتقين إمتا ذولا لا إله أبد الأبد سيب المرسلا ذولا لا ولي ظهور المردين وهداها يا الله وقوي يقين المذفين ذوي الهلا يا الله واني فقير المنتمين ليومنا يا الله ونجي جميع المؤمنين من ابتلاء قول الله ترحم يا رب بسور دائما قول الله فإنك ملجأ العاجزين مجللا قول الله فإنك ملجأ العاجزين مجللا قول الله يا ربي يا من جنه دار غالب قول الله والعباء فالأرهم يا مؤملا قول الله لك الحمد وشور مسرمات دائما قول الله فلم يخشى يوما بل قول الله فلم يخشى من يرجع إليك توكلا قول الله لا طول وتسلمنا لا تعمد قول الله علي وعاب ومن قال مرسلا قول الله الله الله سيأتي يا رسول الله الله الله سيأتي يا رسول الله
فيا ربي yace ya ubangiji فاجعلني ka sanya ni مقاربا na hannun dama makusanci abin kusantawa لديه a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وصابي kuma in zama ka a gaban sahabbansa wasu hadisi da dole sahabbaina mu zama kusa da manzo Allah nake وأعبادي masoyana ma Allah ka kusanta su ga manzo Allah ومن كان مصلى da dukkan wanda ya zama abin sadarwa da mu akwai wanda shi ba almajirin mu bane amma kuma wani dalili ya hada mu da shi shi ma Allah ka hada shi da annabi وتجعلنا
Allah ka sanya mu أئمة mu zama shugabanni للمتقين wato zama abota tsoron Allah إلى أبد الآباد har zuwa abadan abada ya zama duk masu tsoron Allah mu ne shugabannin su wannan ita ce addu'ar da ainihin managartan bayi suke yi shi ne wata ja'alna lil muttaqina imama Hmm? to wannan suna kiranta da autu tayyibin al mukhlisina waɗanda suka tsarkake aikinsu suka tsarkake tubansu su su ne suke wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan addu'a ah, a koda yaushe
صيبا
mu zama kamar ruwan sama مرسلا abin jerawa ya yi wato in ruwan sama yana zuba kaga a jere ke zubowa to ya zama muttaki na muttaki na muttaki na zamu dinga zuwa ba wani mara tsoron Allah a cikin mu kowa ya mai tsoron Allah ne ولين Allah ka tausasa صخور الماردين duwatsun zuciyoyin masu taurin hanci وهدها Allah ka rusa su duk wani wanda zuciyarsa ta bushe idan ya bi mu Allah ka rusa zuciyar ya ba Allah ya bauta wa Allah وقوي Allah ka karfafa يقين المكتفين ainihin yakinin masu biyayya ko masu koyi ذوي العلا masu koyi da mu na abota ɗaukaka وأغني Allah ka wadata فقير المنتمين salata daga cikin wanda suka jingina لحزبنا ga ɗariƙan mu duk wani talaka ka san talaucin kala biyu ne akwai na rashin kuɗi akwai na rashin Allah to ba ba na rashin kuɗi ba talauci bane wannan dan baka da kuɗi a duniya ba wani ba ba matsala a ka tashi ranar alkiyama matsiyaci shine matsala to shine sai ce Allah duk wanda ya zo wurin mu ka sa ya zama mai arzikin duniya da lahira ونجي Allah ka tsere da جميع المؤمنين dukkan mu'minai baki daya من ابتلاء daga dukkan jarabawa تقيم Allah ka hawa hawar da su يا ربي ya ubangiji بالشكر da shukuru yayin da kake hawawar da wasu da haƙuri Allah ka hawa hawar da almajiranmu da shukuru wai an tambayi wani wali aka ce masa menene haƙ- menene godiya a wurinku shi kenan a shi ya tambayi wani daga cikin malamai me ake ce godiya a wurinku ko ce idan mun samu mu gode in mun rasa mai haƙuri sai su wannan wali sai shi ta ai mu karnukan mu ma haka suke in sun samu su gode in sun rasa su yi haƙuri sai shi to kai ne godiya wurin ku sai ce mu idan mun samu sai mu nemi wanda yake mu bukata mu bashi in mun rasa sai mu gode idza wadanna asarna wa idza faqanna shakarna shi wanda yake masa idza wadanna shakarna wa idza faqanna sabarna sai zai ta iza watanna asarna wa iza faqanna shakarna ko in kun samu sai ku gode in kun rasa ku yakuri a mu in mun samu sai mu nemo wa sai mu bukata mu bashi in mun rasa ta sai mu gode to shi ne shi yace Allah kai wa almajirai na taraki ta hanyar shukuru godiya دائما har abada فإنك domin cewa kai ya Allah ملجأ العاجزين kai ne mafakar gajiyayyu مجللا abin girmamawa أيا أيا ربي ya ubangiji يا من جنده ya wanda rundunarsa الدار a kodayaushe غالب shi ne marin daya wa inna jundana lahumul galibun ولو دوفت آراؤهم ko da ko ra'ayoyin su yi rauni يا معملا ya abin gurin kowa da kowa jama'ar Allah ko da ra'ayi ya yi rauni an samu sabani cikin su to dai har abada da su ne dai da gaskiya ba da za su kare لك الحمد godiya da yabo sun tabbata gare ka والشكر da shukuru da godiyan gabbai wannan alhamdu huwa sana'u bil jamili ta'ziman lil musamma zul jalali wal ikram wa shukru huwa muqabalatu niyyati bi ta'ati dun al ma'siyah
ال- المسرمد na har abada دائما a kodayaushe من يلجأ إليك wanda ya rataye zuwa gare ka ya Allah فلم يخشى ba zai ji tsoron kowa ba توكلا saboda ya dogara da kai wa man ya tawakkal ala Allah to shi ne saboda haka duk wanda ya dogara da Allah bai tsoron wani abu kuma bai shakkan wani abu zai faru صلاة salatin Allah وتسليم da gaisuwar ubangiji على طه tabbata masa tsarkin Allah أحمد mafi godiyar halitta وآل da alayensa وأصحاب da sahabbansa ومن كان مرسلا da dukkan wanda ya kasance abin aikowa
سلام عليك رسول الله يا رسول الله سلام عليك رسول الله يا رسول الله سلام عليك رسول الله سلام عليك رسول الله سلام عليك رسول الله يا رسول الله سلام عليك رسول الله رسول الله سلام عليك رسول الله رسول الله يا الله يا الله الله رسول الله يا الله يا الله الله رسول الله يا الله يا الله الله رسول الله يا الله يا الله الله يا رسول الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله رسول الله يا الله يا الله الله
wannan faraki da shi yake maganan a hawa hawar da mu za mu ɗan yi magana kaɗan
والتركي هو التنقل في الأهوال والمقامات والمعارف ma'anan faraki shi ne mutum ya dinga samun cirata daga halaye zuwa makamai zuwa ilimai na ma'arifa duk sanda mutum yake samun ci gaba daga wannan halin ya fita ya shiga wani hali daga wannan makamin ya fita ya shiga wannan makamin daga wannan sanin da yau Allah ya shiga wani ma- ma'arifar to yana samun taraki kenan بقدم الكشف والشهود amma ba da kafafuwa ba irin wannan ba ke kafafuwan guda biyu ne alkashi wa shuhudi wanda bai samu kashafi da shuhudi ba ba shi ba taraki to da sai an samu kashafi da shuhudi ake samun taraki ko kuma ka ce بقدم الكتاب والسنة ko ka ce da ainihin kafafuwan alqur'ani da sunna duk mutumin da kafafuwansa ba zama guda biyu ba alqur'ani da sunna to ba shi ba taraki to da ka alkitabu wa sunna shine da su ake yin taraki da su ake samun cigaba كما قالوا kamar yadda su ba suka fi إر إلى الله حيث شئت ka tashi ka tafi wa Allah duk yadda kake so أما بجناحين كتاب الكتاب والسنة amma da fuka-fukai biyu fa za ka tashi kar ka tashi da fukuke daya ka tashi da fukuke guda biyu alkur'ani da sunna
قوله بالشكر abin da zai yi ce da shukuri Allah ka yi musu faraki ka hawa da su da shukuru أي كل هذا التنقل ma'ana dukkan wannan cirata da ake daga ahwalu zuwa maqamatu zuwa ma'arifu يكون باستجراء في نور الجمال yana kasancewa ne da nutsuwa a cikin hasken jamalar Allah ليكونوا حمادون abin da ya yi musu addu'a da samu shukur dan su zama hammaduna وفي الحديث ya zo a cikin hadisi masu yawan godiya ke ينادي يوم القيامة manzo Allah ya ce ranar alkiyama wani mala'ika zai zai shela zai kira
liƙim hamaduna ni ya kuma da hammaduna zai ce ina mutanen nan a duniya masu yawan godiya su tashi
fa taqumu zumratun sai wasu jama'a sai su miƙe fa yunsabu lahum liwa'un sai a kafa musu wata tuta fa yadkhuluna sai su shiga ƙarƙashin wannan tuta ila sai aka ce sabon ka ce ya rasulullahi wa man alhamaduna wane ne hammaduna ɗin nan ne qala sai manzo Allah ya ce alladhina yashkuruna alladhina yashkuruna ta'ala ala kulli halin الذين يشكرون الله تبارك وتعالى على كل حال سنة وإن سوى قدوة الله تبارك وتعالى أكون حالي wa fi lafzin akhar وأولي لفظ كما وترواير أبن ديشي alladhina yashkuruna allaha ala sarra'i wad darra'i Muhammadu da su ne masu gode wa Allah cikin tsanani da kuma yalwa.
qultu
To, na ce,
wa hadhihi sifatu ahli alfaidati wannan sifar da ka ji Hammadu da ko ka sani ko baka sani ba ita ce sifar ɗan faida tijaniya.
wa kaifa la wa hum ahlu maqami thumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun Ta yaya ba za su zama Hammadu na ba alhali Allah ya ba su maƙamin sun ma ba asnakum min ba'd mautikum la'allakum tashkurun. Su suka samu wannan.
fil jawahir al ma'ani Ya zo cikin jawahirul ma'ani.
wan nas kulluhum garqa Mutane dukkan su nutsatsu ne fi baharin ni'ami a cikin tekun nimar Allah.
illa annahum la yadhkuruna Sai dai cewa mutane ba sa gode wa Allah.
qala ta'ala ta'ala ya faɗa qalilun min ibadi ash-shukur cikin bayina kaɗan ne masu gode ne wa idza arada Allahu bi 'abdin khairan dan Allah yana nufin bawa da alkhairi wa an yaj'alahu min qawa min qawasi ibadihi in Allah yana so ya mai da bawa daga cikin zababbun bayi ke bantattu arrafahu ma alayhi min an-ni'ami sai Allah ya sanar da shi abin da ya masa na ni'ima duk mutum da Allah ya sanar da shi abin da ko da ido ne ni'imar ido kawai in Allah ya nuna ma to za ka yi ta godiya ka ga wani makaho ne bai gani amma kai kana gani amma ka kasa godiya kana ta damuwa baka da dubu ɗaya a aljihu ga wani sanda za a bashi dubu miliyan dubu ma da wa- za a ba da da zai ba da miliyan dubu a bashi ido zai bayar to kai ka samu ka samu ido ka samu gani ka samu ji ka samu kafafuwa ka samu hannaye amma ko kana kana kana fushi ka kasa gode wa Allah shi ne shi da ya ce to duk wanda aka nuna masa wannan zai gode wa Allah ina ganin zamu dakata saboda lokaci ya riga yi akwai mun riga mun taɓa yin wannan bayani na shukuru din nan a wancan karatun na na baya ka za mu dakata sai mu sanar
سلام عليك رسول الله سلام عليك رسول الله يا رسول الله يا الله يا الله الله الله يا الله الله يا رسول الله يا الله يا الله الله يا رسول الله يا الله يا الله الله يا رسول الله يا الله يا الله الله يا رسول الله يا الله يا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله